وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويعفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع جدد وديا بأن مدوكة سلكي wadda ya sake halaramo don ci gaba da karatun littafin ahalari littafi wallafar al'imam al'allama abdurrahman al'akhdari al-maliki rahimahullahu ta'ala akan marhabar sadatul malikiya a wannan rana ta alhamis goma sha daya ga watan muharram alif da dari hudu da talatin da takwas ya zo daidai da goma sha uku ga watan goma shekara ta dubu da goma sha shida miladiyya a karatunmu da ya gabata mun kammala karatu a fasalin abubuwan da suke warware alwala yau za mu tashi a sabon fasali malam yake fasalin ya jibu musulmi talatati ashiya'a aljanabati wal haibe wal nifasi wannan fasali shi kuma zai yi magana ne dangane da abubuwan da suke wajabta wanka ko kuka ce abubuwan da suke warware wanka kamar yadda muka yi lokacin da muka yi na wasu gulbe ba ko ka ce abubuwan da suke warware alwala ko ka ce abubuwan da suke wajabta alwala in an yi la'akari da tasirinsu a wanka sai a ce suna karya wanka idan an yi la'akari da abin da zai biyo baya kafin ibada sai a ce suna wajabta wanka nan wanka da ake nufi wanka na ibada kusan wanka muna da kana biyu wankan al'ada da wankan ibada wankan al'ada shi ake ce masa wankan sanyaya jiki guslu tabarru wankan da ake don sanyaya jiki wannan shine wankan al'ada ko a yi shi da sabulu ko ba a yi shi da sabulu ba ko a yi shi da safe ko a yi shi da rana ko da daddare duk sanda aka bukata wannan wanka na al'ada ba a kansa muke magana ba akwai wanka na ibada wadda waɗansu dalilai suke sa a yi shi yanayin tsarin da iri ɗaya ne amma niyya da dalili yana bambanta wakan ibada shine wankan da musulmi yake yin sa da ruwa mai tsarki ya gane jikinsa da ruwa gaba ɗaya ko ina ya samu ruwa a jikinsa da niyyar ibada wannan ibadar ya danganta idan dalilin janaba ne da niyyar wankan janaba idan da niyyar haila ne da niyyar wankan haila in biki ne da niyyar wankan biki idan idi ne da niyyar wankan idi idan harama ne da niyyar wankan harama idan juma'a ne da niyyar wankan juma'a shi dai siffar wankan iri ɗaya ne amma niyya da sababi suna bambanta donan malam ya ambaci abubuwa guda uku da suke wajabta wanka kamar malam yana ce maka ne wanka na ibada na wajibi guda uku amma sauran wanka da ka ji duka in ba ɗaya daga cikin ukun nan ba to ba wajibi ba ne akwai sabani akan wankan juma'a shi wajibi ne ko ba wajibi bane shi ma zance mai inganci ba wajibi bane wankan juma'a sunna ce mai karfi amma ba wajibi bane haka wankan sallar idi ba wajibi bane haka wankan harama na mai umra ko na mai hajji ba wajibi bane wankan shiga makka ba wajibi bane wankan shiga musulunci ba wajibi bane sai zama a wanka da muke da su gaba ɗaya waɗannan guda uku su ne wanka na wajibi sauran daga kowanne yana da hukuncinsa su ma a tsakaninsu wani ya fi wani amma dai duka ba su kai martabar wanka na wajibi ba amma wankan gawa yana ba da jana'iza shi kuma tun da ba gawar ake umarta ba shi sa hukuncinsa baya shigowa cikin irin wannan wanka duk da cewa shi din ma iri ɗaya ne wanka yadda ake wankan janaba da ake wankan juma'a haka ake wankan gawa sai dai shi wajibcin ba akan wanda ya mutum ba ne kuma yanzu muna magana a kan kai da kai ake magana mai yin wanka shi kuma da mutu ba shi ne mai yin wanka ba haka wajibi ne wankan gawa amma wajibcin ba a kan mai wankan ba ne a kan wanda zai wanke shi ba to almuhim tun da ba magana muke akan wankan gawar ba idan mun zo magana akan wankan gawar kuma ma yi bayanin abin da ya bambanta wankan gawa da sauran wanka da muke karatu akan su yanzu malam yace fasalin yajibul ghuslu min salatati ashiya'a wanka yana wajaba daga abubuwa guda uku yace aljanabati janaba ne janaba والحيض لهيلة مي هيلة والنفاس ونفاس مي نفاس جنبا أبو نفر كوكنا صفة تهكمتي شريعة تهكمت وتصفة ونيني tattare da mai imani idan ya shiga wannan yanayi to ta haramta masa yin sallah a wannan yanayi shiga masallaci zama a masallaci a wannan yanayi yin tawafi a wannan yanayi daukan alkur'ani a wannan yanayi karatun alkur'ani a wannan yanayi shi nan dai har sai yayi wanka to wannan wata irin sifa ce me yake jawo wannan sifa to malam zai mana magana akan janaba daga baya ce mu zo mu dan tantance yaya yaya janaba ta bana abu na biyu alhai haila shi kuma haila jini ne alhai haila malam da ce jamul haidu ba sai ce alhai haila saboda ai fitan jinin ake magana ba ruwan jinin ba fitan jinin ba ruwan jinin ba shi jinin da ya fita sunansa jini irin yadda kowane jini yake jini amma kuma bisa la'akari da fitarsa wannan shi ne ke rataye da hukunce-hukunce daga cikin hukunce-hukuncen shi ne wanka wannan mata kadai suke maza ba ta maza ba ta jinin haila saboda ba su da mahaifa mata suke jinin haila saboda suna da mahaifa jinin haila jini ne da yake zuwa wa 'ya'ya mata wadda ta kai manzilin a ce ta samu ciki yana zuwa muku ba tare da wani sababi ba mace wadda ta kai manzilin a ce ta samu ciki idan jini ya zo mata ba tare da wani sababi ba to ana maka hukuncin jinin haila kamar yaushe ne mace za ta kai a ce matsayin ta samu ciki a ce ya wannan za ka iya ciki mafi yawan malamai suka tafi akan cewa kamar shekara tara amma yana iya yiwa a samu kasa da shekara tara ma masu ta samu ciki idan ya kai shekara idan mace ta kai shekara tara sai aka ga jinin haila ya fito mata ko aka ga jini ya fito mata to ana fara ana fifita tsammanin haila sama da wani abu da ba in dai ba wani sababi ba amma idan misali buguwa ta yi ko faduwa ta yi ko ko wani sababi cikin sababba sai ya faru sai aka jini ya zo to wannan sai a je asibiti a je a yi magani ciwo ne kawo shi amma aka kawai ana zaune kalau sai jini ya zo wa mace to idan ta kai shekara bakwai takwas tara to a fara binciken al'ada kafin a tsammanin wani abu daban saboda zai yi balle ta kai shekara goma ko sha ɗaya ko sha biyu yana ɗaya daga cikin alamomin balaga wadda mata suka keɓanta da shi a musulunci kuma daga cikin alamomin balaga kusan shi ita ce alama mafi sauri wa mata kuma ya danganta da irin yanayin da mata suke rayuwa a ciki yanayi da irin abincin da suke ci wannan yana taimakawa wajen mace kai al'ada da wuri abincin da take ci da kuma irin yanayin da take rayuwa to idan aka ga irin wannan jini to shi ake cewa jinin haila yana da wasu kyau kuntansa shi kuma nifasi shi ma jini ne malamai sun tattauna akan wai nifasi haihuwa ce nifasi ko jini ne nifasi saboda idan mace ta haihu babu jini ne hukuncinta idan kuma jini ya zo mace kafin ta haihu ne hukuncinta to yana da muhimmanci san me ne fasi in muka san me ne fasi shi na magana kan kare tunda mun san cewa me ne fasi wanka ya waje ba kanta sannan ba ta tsalla ba ta azumi me ne fasi mijinta ba ta duwa da ita ba ta dawazi ba ta shiga masallaci ba ta zama a masallaci da inda ya kunce kunce to yaushe ne ne fasi zuwan jini ko haihuwa zance ne inganci jini shi ne fasi ba haihuwa ba da a ce mace jini zai zo mata mai ciki sai ta ga jini kafin haihuwarta da kwana ko ko kwana biyu malamai suka ce matuƙar ya zo da naƙuda matuƙar ta ji murɗa ta naƙuda sai kuma jini ya zo to zai yi nifasi ne hukuncin da hukuncin mai nifasi tun ba ta haihu ba zai zama ta yi kwana biyu ko uku a cikin nufasi kafin ta haihu wannan ba matsala da a ce mace za ta yi haihuwar mage ta haihu babu jini sai daga baya jinin ya zo kamar ta haihu da kwana ɗaya ko kwana biyu to in ta haihu ba jini ta duba ta gaba jini da ya ɗigo ko ɗigo ko ɗigo jini ko ɗigo ɗaya ne ko haila ko nufasi ko ɗigo ɗaya ne sunan ka jini da haka ya wajen wanka da haka da zaran jini ya zo mata duk karancin sa nifasi in ko jini bai zo mata ba ko digo daya sai ta haihu to sai ta alwala ta yi sallah saboda ba ba ta shiga nifasi ba to waɗannan abubuwa guda uku su suka da wanka to amma wai da zaran jinin ya zo ko da zaran janaba ta samu ko wanka amsa shi ne ita janaba wanka yana wajaba a kan mai janaba ne idan lokacin sallah ya yi idan ya yi janaba misali da daddare asuba ba ta ba duk da ke to ba to ba a wajabta masa sai ya yi wanka a lokacin ba ba a wajabta masa ba amma dai an sunnan ya yi alwala ya kwanta akan alwala sunna ce ta baban kasin sallallahu alaihi wasallam in da yi alayar ma ya kwanta haka babu komai ba wajibi ne akan su yi alwala ba ba wajibi ne akan su yi wanka ba amma idan alfijir ya keto to a nan lokacin sallah ya yi wajibi ne ya yi wanka na haka wajibin wankan janaba yana alaka ne da lokacin da mutum ya tashi yin ibadar da ba a yi tafi da sarki idan ya tashi yin ibadar da ba a yi tafi da sarki to wajibi sai ya yi wanka amma jinin al'ada da jinin nufasi su kuma wankan su suma yana wajaba ne bayan ɗaukewarsu a lokutan da suke zuwa a wannan lokacin wanka baya waje ba in an yi shi ma ba shi da amfani ba mace mai haila idan ta wanka bai dauke ba ta bi ka jikin ta kawai ba shi da amfani sai in ya dauke kamar yadda ubangiji ta ala yake fala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah kar ku kusaci mata hatta yatahurna har sai sun tsarkaka sai sun tsantsanta jini ya ɗauke musu fa idza tafaharna to idan kuma suka yi tsarki wato suka yi wanka fa atuhunna min haythu amarakum Allah to sai ku tsaki musu da yadda Allah ya umarce ku to anan za mu fahimci cewa kenan tsarkin mata hawa biyu ne hawa na farko shi ne ɗaukewan jini ba umarcinta da yin tsarki har sai jinin ya ɗauke in nifasi ne har sai ya ɗauke akwai alamun ɗaukewansa zai zo nan gaba za mu karanta to daga nan kuma idan ya ɗauke to sai tsarki na biyu shine wanka shi kuma irin na mai janaba wankan yana wajaba a lokacin da tattaki ibadar da ba a yi tafi da tsarki kenan inda ake jinin al'ada ya ɗauke mata da daddare kafin ketowar alfijir to za ta yi wanka ne don gabatar da sallah don gabatar da sallah to a duk wannan lokaci akwai wani abu da malamai suke cewa kaddara tsarki akwai wata matsala ta kaddara tsarki ko rashin kaddara tsarki a musulunci akwai wannan malaman fito sun tattauna wannan matsala idan mutum ne lokacin sallah ya wuce bai yi sallah ba saboda wani uzuri da zai hana yin sallah sai uzurin ya kau da sauran lokacin sallah shin zai rama wannan sallar da ta wuce ko ba zai rama ta ba to shi ne malamai suka duba irin waɗannan mutane sai suka tattauna a kansu wajen kaddara tsarki ko rashin kaddara tsarki akwai wadda ake kaddara maka tsarki kamar mai haila idan jini ya ɗauke mata ko mai nifasi jini ya ɗauke mata da daddare misalin karfe tara ko karfe goma na dare a daidai wannan lokacin ko mu ce da dare sun nesa yanzu asuba tana yi misalin karfe biyar haka misali kamar biyar saura minti goma ta tashi ta nufi ban ɗaki sai ta ga ta yi sarki ta ga ruwa a jini ya ɗauke mata idan alfijir bai keto ba akwai sallah akwai sauran lokacin wata sallah ko babu eh akwai kamar wata sallah hadda magariba ai tare suke ficewa magariba da isha to lokacin da mukaddara ana kiran alhijri alhijri na ke zuwa karfe biyar daidai sai jini ya ɗauke masa karfe biyar saura minti goma minti nawa zuwa alfajir minti goma bari dan mai da ku baya kara mu ce sai jini ya ɗauki wata jini ya ɗauke mata karfe hudu da rabi saura minti talatin minti talatin ta ishe ta ta yi magariba da isha ta ishe ta hadda wanka ya ji ta yi wanka ta fito ta zo ta yi magariba ta yi isha kafin biyar suka ce ya ishe ta ba duk wannan lokaci ko ta tashi a yi wankan ko da tashi ta yi wankan ba za a kaddara mata tsarki ta haka wannan magariba da isha sun hau kanta idan ta yi wanka ko bayan sallar asuba ne ta yi wanka sai ta ran magariba da isha saboda jinin ya tsaya mata a cikin lokacin da zai yi wuta yi su gaba daya idan aka ce ya ɗauke mata ne karfe biyar saura kwata tana da minti sha biyar minti sha biyar minti shida ta yi wanka ta yi magariba ta yi isha ba zai ishe ta ba zai ishe ta ta yi wanka ta yi sallar isha ba ta yi magariba ba to idan zai ishe ta idan zai ishe ta yi wanka ta yi isha to sai ta yi wanka ta yi isha magariba ta kwaji matsewar lokacin ya jefa da magariba to lokacin da ya ɗauke mata zuwa ketowar alfijir bai wadaci har magariba ta shigo ba da haka matsi ya sa magariba ta bace inda a ce jinin ya ɗauke mata ƙarfe biyar saura minti goma zai shi ta yi wanka ta yi isha ba zai ishe ta ba ta yi wanka ta yi sallar isha to me hukuncin ta nan hukuncin ta nan shine za ta rama sallar isha zai ishe ta sallar isha ba wanka zai isa zai zai da sallar isha ba wanka ko to sai a cire wankan a dora mata isha da haka idan kai wankan za ta rama isha inda a ce kafiri ne ya musulunta yanzu ana sallar magariba misali karfe shida da minti biyar ko goma mace shida da minti goma ana magariba sai kafiri ya musulunta karfe shida daidai sauran mutum goma sallar magariba zai rama sallar azhar da la'asar ba zai rama ba an kasu ne ba zai rama ba saboda a lokacin lokacin da ishe shi shirye-shiryen ya yi sallah ba minti goma zuwa sallah magariba saboda shi da shi ba a kaddara masa haka shi da a bashi za a ba shi dama ya shirya ne ya shiryawa yanzu ya musulunta a cikin yanayi na sai da kafirci masu wajarta wankan musulunci a wajen su yayi wanka zai je ya yi tsarki ya yi alwala ya zo ya yi sallah lokacin ba zai ishe shi a ce har yayi magariba a yayi a jihar al'adar ba don haka ba zai yi ba ko al'adar ba ba za a yi masa irin nuna jinin al'ada a ce mintuna an ɗauke wankan an sa sallah ba a'a wankan yana nan shi din ne ne shirin sarki yana nan shi din ne a wajen don haka ba zai ishe shi ya sarki har ya sallah ba don haka sallolin sun faɗi sarkin yana gaba da sallar amma inda mai haila ne sallar tana gaba da sarkin in lokaci ya matse to ba wai za a ce ta yi sallah ba sarki ba ne ba wayinta ba an sai ta sallah babu tsarki bane a'a tsarkin sallar tana gaba da tsarki don haka za ta yi tsarkin sai a bi ta bashin sallar ba ta sallar ba za ta faɗi ba almuhim idan mun zo gaba makamantar wannan ma ƙara bayani insha Allah don a ƙara fahimta malam yake fal janabatu kitmani ahaduhuma khuruj al mani bi ladhatin mu'tada fi nawmin aw yaqabatin bi jima'in aw ghayrihi malam yake janaba ita kuma kitmani kashi biyu ce tunda mun ji cewa janaba wata siffa ce take samun mutum wadda take hana maka sallah ta hana maka tawafi to ita wannan janaba kashi biyu tana samun nauyi tana samun mace wannan duka ko mace ko namiji a hadihuma ɗaya daga cikin kashi biyu na janaba khurujul mani fitar mani bilazzatin mu'tadatu da jin daɗi amma irin jin daɗin wadda aka saba fi naumin aw ya kabati ko a bacci ko a ko a farke bi jima'in aw ghairihi ko da jima'i ko da waninsa waninsa kamar ne ko da jima'i ko da waninsa waninsa kamar ne ha ha wannan jima'i a ba na mafarki ka a wannan jima'i ba in an ce in an ce wani ka yawa wasa wasa runguma ki kallo zance duka ɗan gogin jima'i wadda ba shi ba su ake nufi duk abin da ya fi da mani wa namiji ko wa mace ta wannan iskar to zana ba ta sami shi ta kama shi in ji mutane cikin gari janaba ta kama shi to kun ga anan fitar mani an ambaci halayen fitar mani halaye guda nawa guda uku hali na farko ai hali na farko hali na farko bacci hali na biyu a farke hali na uku jima'i waɗannan halaye guda uku duka idan mutum mani ya fita masa janaba tana kama shi sai dai halin bacci da halin jima'i sun sha bambam da hali na farko halin bacci shi ba a la'akari da jin daɗi ko rashin jin daɗi idan mutum a bacci mani ya fita masa ko ya ji ya fita da daɗi ba ko ya iya tuna yaushe haka ya faru ko bai iya tunawa ba ko ya san me ya faru ko bai san me ya faru ba in dai ya ga mani tare da shi ko ya farka ya ji shi a cikin mani ko ya farka ya ga mani ya bushe a jikinsa to wanka ya waje ba a kansa na janaba mutlakan shi shi shi bakkatan mani abu a bacci ba ya da bukatan wani karin bayani ba wani ta'ali inda ya riga ya fita haka nan fitan mani a jima'i fitan mani a jima'i shi ma baya bukatan wani dogon surutu kawai idan namiji ya sadu da mace sai jima'i ya fita sawa'u a cikin farjin ka ne ko ko a waje ya fitar da shi duka wannan mani ne wanda yake daga wanka wanka wanda ba a gare shi ya zama janaba wannan ta fuskar a bacci kenan da jima'i fuska ta farko kuma fuska ta biyu da yake ya kabata a farke wannan wani dalili ya sa jima'i ya fita ko wasa ko kallo ko tunani da sauran sai mani ya fita ko na halal ko na haram da ba muna magana akan akan akan menene sanadin fitar mani ba mu muna magana akan fitar ne kawai ko da giftin na'i wanda ya zuwa isa za da gaban ka har mani ya fita maka to fitan mani a kanka muke magana ba wai ne ya fitar da shi ba to idan mani din ya fita ga wadda ba mai bacci ba ga wadda ba mai jima'i ba to shi kuma akan duba a ga akan duba a ga halin fitar mani din halin fitar malika shi sa malam yake bilazzatin mu'tada halin fitar mani ya zama da jin daɗi irin wanda aka saba jin daɗi irin wanda aka saba na sha'awar mace domin shi ma jin daɗi kala kala ne to yanzu anan za mu cire abubuwa guda biyu abu na farko shine manin da yake saba da jin daɗi ba da wahala kamar wanda ya taka wuta tsananin zafin wuta sai sa mani ya fita masa kamar wanda ya taka kaya in zafi sai sa mani ya fita masa ko kuma wadda ya faɗo daga sama buguwa ta sa mani ya fita masa to idan wahala ko ciwo ya fita mani to wannan fitar ba fita ce ta jin daɗi ba don haka ba janaba ba ne janaba ba ta same shi ba saboda fitar maninsa ba na jin daɗi ba na wahala ne na azaba ne abu na farko kenan abu na biyu idan ya fita da jin daɗi amma jin daɗin ba irin wanda aka saba na mata ba wani jin daɗi dai haka kamar mutum da ya hau lilo yayin da shi ya sama da shi shi ne ya kada da shi sai ya fitar da wanda ya ji mara da kayan shi kawai sai ji wani ya fita to irin wannan jin daɗin ba jin daɗi ne irin wanda aka saba na sha'awa ba ko kuma mutumin da ya hau ya tafi gangara da mota sa akwai wata akwai gangara wacce idan aka gangara da mutum sai ji mara suna juyawa haka to da ya ji gangara kawai sai mani ya fita masa to wannan daɗin da ya ji wanda ake cewa lusu a gunduranci to wannan ba shi ne jin daɗin da ake magana ba a karatu da haka maninsa ba na sha'awa ba ne jin daɗinsa ba na al'ada ba ne don haka ba janaba ba ta same shi ba sai dai wanke wani yadda ake wanke fitsari kawai an fahimta don haka wannan karatun yana da kyau a fahimce shi fitar mani ya kashe wasu fita a mafarki muka ce shi ba shi da kai fita a jima'i shi ma ba shi da kai fita a farke ba bacci ba jima'i ba mun yi misalansa shi kuma yana da kaidi kaidi kaidi da shi ne ya zama na da jin daɗi na biyu ya zama na jin daɗi na al'ada in ya fita ba da jin daɗi ba da wahala ba janaba ba in ya fita da jin daɗi amma jin daɗin ba irin na sha'awa ba ba janaba ba wannan shi ne abin da aka karara malam duk so ɗaukar karara a matsayin wato janaba ta farko da take samun mutum dukkan bayanan nan da muka yi kamar yadda ya shafi namiji aka shafi mace mace tana iya mafarki kamar yadda namiji ke iya mafarki kamar yadda wata mata ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya ma'aikin Allah hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya istalamat qala na'am idha ra'at al-ma'a tace ya ma'aikin Allah shin mace ma za ta yi wanka in ta mafarki yace kwarai in ta ga ruwa saboda akwai bambanci namiji da mace wajen fitar mani namiji tunda shi maninsa a waje yake ne a waje in dai ya fita to waje kawai zai mace kuma manin da a ciki yake in ya fita akwai yiwuwar ya fito waje akwai yiwuwar da fito waje da haka mace dan ta yi mafarki wani abu ya faru da ita har sai ta ga ruwa ya fito mata waje sannan ka ɗauke shi a matsayin wato mafarki har wata mata suke tabbaya na sallama ya ma'aikin Allah na na'aika suke ta ma'aikin Allah mata ma'aiki suna mafarki sai yake cewa kin jiki to ta ina ake samun kama idan mace ba ta mafarki ba ma'ana in mace ba ta fidda mani ba sai na ake samun kama haɗa ya kamata saboda ita mata ba da nata ruwan ne da haka mata suna mafarki sannan mata kuma suna mani a jima'i to hakan nan ita ma kamar yadda muka bayanin namiji idan ya mani a jima'i janaba ta kane shi haka mace kuma janaba ta kane ta sannan haka siffa ta uku mani ya fita haka kawai ba da mafarki ba da jima'i ba kamar yadda yake samun namiji haka yake samun mace kamar yadda tunani da kallo da wasa yake sa namiji yayi haka yana sa mace ta yi kamar yadda namiji na iya wasa da gabansa ya fitar mani amma haramtacce ne hakan nan mace ma tana yi ta fidda mani ita ma haramtacce ne amma ya duka idan hakan ya faru mani ya fito sunan sa janaba da haka wannan karatun da muka yi ba bambancin mace da namiji والثاني ما لو يأتي النبي كما مغيب الحشفة في الفرج إن ينكشف أتكم فرج in an ce hashafa shi ne kan azzakarin namiji kan gaban namiji wanda shi ake cewa hashafa wadda shi ne wato shi ne asalin shi ne asalin ɗanɗano ko shi ne abin da yake baiwa namiji ɗanɗano a lokacin jima'i shi sa wanda yake mai yankakken wannan wajen to ba lallai ne wato ya ji ɗanɗano jima'i ba saboda asalin sauran abin da ya shafi gaban namiji kamar hannunsa ba zai iya ɗauko masa kowane irin ɗanɗano ba shi wannan kan shi a tarbiyyar mu ta musulunci ake cire shi ake tsaye fatar da ke samansa ya kasance a fili saboda hikimomi da yawa babba daga ciki shine tsafta kaciya ba kaciya cire wannan fata ne amma asali yadda Allah ya yi ta ba amma na take akan ba daban take da kan kawai riga ce ko da ba a yanke ta ba suna yin jima'i wanda ba musu kaciya ba suna nan manya suna kuma iya jima'i ina ga muku na taba makwabtaka da da wani da wani aboki na dan Zimbabwe a makaranta ba masa kaciya ba shi jeji kamar wannan mutum ba kai ba kuma limamin juma'a ne a garin su kika ku gode wa Allah Allah Allah ku gode wa Allah duk wanda ka daina yana yana yana zafin kai a Najeriya saboda addini yana ganin an cuce shi ba ba shi dama ya addinin sa ba an cuce shi an hana shi sakat kaza kaza kaza da sauransu bayan zahirci da yake damun sa akwai kauyen jima bai san me duniya take ciki ba ai Najeriya in ka cire kasashen da suke yi shari'ar musulunci kamar in kasar Saudiya in ka cire kasashen da suke shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari da wuya ta samu ƙasa mai ‘yancin a yi addini kamar Najeriya. Wata musulmai su ne abin da suka ga dama, wuri za ka shata ka gina masallaci ka sa lazubi ka, ko mai anguwa mai sani ba, balle sarki, balle ‘yan sanda ko wani wani ba wata za ka sanarwa, kawai sai dai a je kawai mai anguwa masallaci jami'a sabon masallaci, kuma ba mai zuwa ne ya ka kira sallah karfe hudu da rabi ka kira karfe biyar ka kira da azhar ka kira da la'azar ka kira da wata ba ne cewa dan ne ka kira sallah sai Najeriya haka kawai sarkin gari zai ga ana shigo masa gari ta hanyoyi daban-daban da tuta da waye da sauransu an kafa lafiya da sai wazi za yi a bakin kasuwa sai dai sai Allah ya bada sa'a in zan da fitintini da suka suka taso a kasar nan yanzu har gwamnati ta farga ta sa ido akan masu addini in ba haka gwamnati ba abin da ya in ba ku manta ba har gidan har kusa da gidan shugaban kasa an ji an kafa lafiya ka aka tsinci ne masa albarka aka tafi kuma ba abin da aka yi wata irin dama ce ba ku samu wata addini idan addini ya taɓa tsare ba gwamnati ce ta hana yin addini ba ya tabarbare a'a yahudawa ne suke shigo muku ta yadda ba kwa tsammani a hankali suke shigo muku suke lalata ku wallahi ba gwamnati suke lalata addini ba yahudawa ne suke shigowa ta yadda ba a yi zato ba suke lalata ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa satun qadu ura al-islami urwatan urwatan za a warware kulle kullen musulunci kulle kulle da adin an gaji ana kuncewa a hankali ba rungar tana gefe sai a shigo a dinga kunce musu kullum kula addini a hankali inda yanzu in ba lalacewa ba wata arniya ne wata tashi kawai ta kawo kudi wai ne ake fifita maza akan mata a rabon gado kaga ba komai da ita ce ita ra'ayinta a daidaita maza da wani wata su ta kawo wata su ta kawo kuma ya rage na ku za ku amince ko za ku amince ba shine kawai to irin waɗannan abubuwa idan ba ku mai da hankali a kansu ba za su zama muku alaƙalai daga ran da aka buga musu ɗan baɗi aka ce haka to daga wannan ranar ne za ku fahimci baƙin takaici akan addini yanzu za ku zai ku fara fahimta cewa suwa ya kamata ku tura su wakilce ku za ku zai ku fara ganewa ne saboda kun kun je kun tura ba gidajen mutum yadda bai san darajar addinin su ba to da irin za a yi amfani a cikin ku garaji a sa ku kuka da hawaye amma wani ai sakarci kuma ingilanci ne da rashin mutunci sai wani kafiri yana cewa shi abin yana damunsa da ma a cikin babba aka bibita akan karami yake wannan hankali zai dauka amma a ce wai namiji aka fifita a kan mutu da babba ne yake zai iya ganewa a ce ka san babba ya fi yawa na karami kuma kara a ga asalin har ne kenan saboda shi yake karami ba zai girma ba to amma da ya sake yin adalci a ƙarshen maganarsa sai yake cewa amma an ce an ce su musulmai an ce a littafin su ne wannan abin ya zo yake to ni ban karanta musulunci ba zan me musulunci yake ciki ba in an haka ne zuwa addini da kai kenan sai ki nasu eh haka yake addini ne kuma kar ku ce ku amince da irin waɗannan abubuwa ko da waka duk wanda ya kuskure mu kuskure akan irin wani abu ku nuna masa daraja karku yadda ku bude kofa karku yadda ku bada dama ta haka dole ku fita ku nuna rashin amincewar ku da irin waɗannan abubuwan a duk irin dama da kuka samu karku shiru a kai tana da hakari to da haka ne sai musulunci sai a dinga warware shi in an zo an fara taɓa irin waɗannan abubuwa to fa wato fitinar da ke cikin abu tana da yawa sai da Allah ya don haka wannan bawan Allah halimanci yake da haka sai a makarantar ne aka masa kaciya ɗakin mu ɗaya da shi ɗakin mu ɗaya da shi sai a cikin ɗaki da yake kowa da irin kowa da fahimtarsa a cikin ɗakin in ka shigo kofa kamar kofa masallacin nan kofar ɗakin amma ba za ka shigo sai kuma kowa ba haka akwai falo a tsakiya sannan kuma kowa yana sai kansa yana tutuba da dai kansa to amma cikin mun hada falo ɗaya da shi ta ta cikin ɗaki muke gaishe shi ya yi kike ce da su an yi masa kaciya to su ma suna iya saduwa da bala wannan baya hana su saduwa da bala sai dai yana rage musu nishaɗi na jima'i shi ne illarsa ta farko kuma shi ne amfaninsa a shi ne illarsa ta biyu kuma shi ne amfaninsa na biyu a kaciya shi ne yana kyautata nishaɗin jima'i amfaninsa na farko kuma to da illarsa ta farko amfaninsa na farko shi ne tsafta illarsa ta farko kazanta saboda dukkan abin da aka takuda in aka jawo to na da waje waje sai ya zama akwai da shi ba lalle ne kuma iya wanke shi yadda ya kamata ba amma an yanke shi to shi na an huta to wannan shi ake cewa hashafa wurin da aka yanke to karatun da muke sai aka ce ɗuyan wannan hashafan wadda nan kalma ya kira shi kitan a cikin wani hadisi ingantacce yake idan matsal kitanu da kitana faqad wajaba al-ghusl idan kaciya ta shafi kaciya to wanka ya wajaba wato kaciyan namiji idan ta shafi kaciya to shi ne malaman duka suka ce nan wato kaciyar namiji da kaciyar mace to shi ne magana da malam yake idan wannan kan kaciyar ya ɓace saboda ai ina ne kaciyar kaciyar shi ne wurin yankan to da ya wurin yankan zai iso kaciyar mace idan bai nune ba ya shiga haka shigarsa idan ya ɓace a wadai wani lokacin janaba ta kan shi ma yake mazibu mazibu shi ne ɓacewa mazibul hashafati ɓacewan wannan kan kaciyar sun farji a fanama nan wani farji wasu malami suka ce farjin baliga farjin baliga banda wacce ba baliga ba amma wannan kuskure wasu suka ce farjin dan adam mana na dabba shi ma na kuskure kawai duk wani farji ko na wata ba baliga wani shi wanda ya saka ai baligi da haka duk wani barci ko na dabba kan gaban namiji ya wuce to janaba ta same shi sai a duba a ga me farji me farji shi kuma ba shi ma ma'abocin janaba ne ko ba ma'abocin janaba ba idan yarinya ce karama wadda ba ma'abocin janaba ba ga ɗaya mata to wannan ba janaba a kanta inda ita ba ma bace ba ba liga ba ba janaba a kanta idan dabba ne ma dabba ma ba janaba a kanta ba hukuncin shari'a kan dabba kenan haske ta zama mace baliga to idan haka ya faru wanka ya waje ba nan akwai dalilai da dama da suke nuna haka kamar hadisin da na ambata a baya hadisin da na Aisha na Salma yake cewa idza jawaza al-kitana al-kitana wajaba al-ghusl ko idza massa al-kitana al-kitana idza jawaza al-kitana al-kitana idan kaciya ta zarce kaciya faqad wajaba al-ghusl wa kaya wajaba ko kuma idan masal kitan kita idan kaciya ta taba kaciya shine anan na ina wani karatu na taba cin karo da a wani littafi malami yake cewa bisa la'akari da wannan hadisi cewa idan kaciya ta shafi kaciya wanka ya waje ba inda za a yi jima'i da wani abun da kaciya ba ta shafi kaciya ba kuma ba a fitar da mani ba to da na ba ta hau ba ba ta waje ba zai zama kamar kondom da za a sa kondom shin fatar fatar kaciya ta taba kaciyar mace ba ta taba ba wadda leda ta shiga tsakani to a da an samu leda a tsakani yanzu zai zama kaciya ba ta taba kaciya ba da haka shigan shigan bai hukunta janaba ba sai abu na biyu idan mani ya fita to shi kan dama wani karatun za baya in mani bai fita ba aka bari to zai zama ba a jaraba ba tun da kaciya ba taba kaciya ba kuma ba a yi mani ba kuma obi su ne su ne janaba an fahimta Allahu akbar sannan akwai hadisi na kalma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu da yake Rasul ma ya ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl idan namiji ya tsuguna tsakanin gaban mace guda hudu ku yi hakuri barakallahu fikum akramakumullah idan namiji ya tsuguna tsakanin gaban mace guda hudu ya yi kokari to wanka ya waje ba ne ga tsaye guda hudu shi ne tsakanin kafafun tafi da hannayen tafi wannan ya nuna cewa shi ita ce siffa mafi mafi mafi wato muhimmanci a jima'i kuma ita ce mafi yawancin siffa da take aukuwa a jima'i amma wannan bai nuna cewa sai iya wannan sifa ce ta jima'i ba don haka wannan ma nuna cewa kadai namiji ya sadu da mace ko da mani ya fita ba yana wajen ko yake idan ya tsuguna ya durkusa tsakanin gabanta guda hudu ya yi kokari nan ba a yi maganar sai ya fita mani ba aka ce fakadu wa jabal guslu wanka ya waje ba da haka anan ma mun kara fahimta cewa kenan da zarar fifi gaban namiji ya shiga gaban mace to wanka ya kama su ko da kuwa bai yi inzali ba bai inzali ba ko da mani ya fita musu ba wanka ya waje ba wannan ita ce janaba ainihin wato kashi kashi ina fata an fahimta malam ya ce wa marra a fi manamihi ka annahu yujami'u wa lam yakhruj min umamiyyi fala shay'a alayhi wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan la yadri mata asabahu ittasala wa adama salla min akhir nawmatin nama fihi malam ya ce wa marra a fi manami wadda ya ga a baccinsa ka annahu yujami'u kamar yana yin jima'i cikin bacci kawai sai gan shi a mafarki ga shi nan yana yin jima'i mai yiwuwa har ma ya ji nishadi a jikinsa ne yana yin jima'i walam ya khuruj min umaniyu amma wani bai fita masa ba da ya farka ya duba sai ga ba abin da ya fita masa shi yana tuna cewa ya yi jima'i a mafarki amma da ya tashi bai ga komai ba wala sai a alaihi ba komai a kansa yawwa abin da ya gani a mafarki da nishadin da ya ji a cikin mafarki wannan ba zai zama janaba ba ai da ba ku ji an ambace shi a cikin janaba ba kawai mutum ya mafarkin yana jima'i zai zama janaba a sai ya ga abu ya fita wannan ko yana daidai da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a waccar mata na'am idza ra'atil ma tace ya rasulullah hal 'ala al-mar'ati min ghusl idza hiya ihtalamat shin akwai wanka akan mace idan ta yi mafarki yake idan ra'atin ma'a idan ta ga ruwa da haka daidai yake da wannan karatun idan mutum ya ga kamar yana yana jima'i amma ba abin da ya fita masa wala shi alaihi ba komai a kansa wa man wajada fi thawbihi maniyya wanda ya samu mani a tufafinsa ya bisa bushashe la yadri mata asabahu bai san ba yaushe ya same shi irtasala yayi wanka wa adama salla sai ya maimaita abin da ya sallata min akhir naumatin nama abi daga baccinsa na karshe da yayi sai ya sake sallah min akhiri naumati daga daga baccin sa na karshe daga daga baccin sa na karshe na ma'afi wannan na ma'afi fa'ida kari ne da ba shi da wani wata fa'ida mai yawa an gane ko yawa nan ana magana akan wadda ya yi mafarki bai san yayi ba kamar da muka ambata a baya baya cewa shi mafarki ba ruwan shari'a da cewa ka san lokacin da ya fita ko baka san lokacin da ya fita ba kawai ka tashi gama ni shi kenan janaba ta ta kama yana iya yiwa ya tashi gan shi danyensa yana iya yiwa kuma ya tashi ya gan shi bushashe a koyaya ya tashi ya gan shi dai manini to amma yanzu maganar da ake anan shi ne idan ya gan shi bunshashe zai iya rudar da shi yaushe ya same shi mutum ne ya yi bacci da daddare kamar yadda aka saba ya tashi ya sallar asuba ya sallar asuba ya ci gaba da harkokinsa a jihar ta yi ya sallar a jihar sai ya yi bacci da ya bacci kai lula ya tashi la'asar sai yi sallar la'asar da ya sallar la'asar kafin magariba sai ya ga busasshen mani a tufafinsa abin tambaya a nan shi ne yaushe manin nan ya same shi zai yi nazari ga shi a bushe bacci nawa ya yi bacci biyu ya yi da baccin su na dare da baccin su na bayan azhar bayan baccin su na dare yayi sallar asuba yayi sallar azhar bayan baccin su na azhar yayi sallar la'asar to shi ne sai malam yake nusar da shi cewa kar ya kada wa kansa hankali kawai ya zuba sala yayi wanka wa wa adama salla ya maimaita abin da ya sallata saboda maimaita abin da ya sallata wajibi ne zuwa da janaba ta bayyana rashin karfi ya bayyana masa bayan yayi sallah wajibi ya sake sallah ba a sallah da karfi shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taba jan sallah yana janaba bai tuna ba sai bayan ya yi duka sallah daga baya sai ya tuna a ce ya ja mutane sallah yana da janaba bai gaya wa kowa ba a cikin su ya je ya yi wanka da ya wanka ya sake wannan sallar shi kenan bai ba su labari ba ko ya wuce nesa na in ya faɗa musu su ma dole sai su yi wanka kamar mai bai faɗa musu ba na na a sai su sake sallah in ya faɗa musu sun sake sallah eh ya kare faɗa musu ba matsalar da shi shi ma inda a ce ta tafi a haka bai tuna ba da ta wuce ta haka tunda ba su sani ba to bai kamata su sani ba bai kamata inda ba su sani ba su sun yi sallah shi ne iya ilimin shi ne iya sanin su to bai kamata ma ya sanar da su ba sallar su tayi na'am duk wanda ya sani daga baya sai ya sake sallah wa yake ya sani ka ga ilimin da bai da amfani kenan na'am yana tambaya bayan babu shi ne aka fito da wannan hadisi ko kuma ba sani da wallahi an gane dan haka yanzu a adama kalla ya maimaita abin da ya kalla da sai ya to yanzu ya yi kalla asuba ya yi azhar ya yi la'asar wata kalla zai rama ta ta ce min akin naumati daga baccin ƙarshe daga wani bacci ne ya yi bacci wani bacci ne na ƙarshe bayan azahar ya yi sallah bayan azahar ya yi lasa to ita zai rama sai wanka sai rama kalar lasar ta kadai shi ke shi ne ya rama daga baccin na ƙarshe na lokaci ai ba na iya sani minti nawa muka yi a to ya yi zaka ya yi zaka zai mu dakata in mun zo sai mu tashi a aina abin da suke shi kenan alhamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan takarda tana cewa dogaro da hadisin matan kaciya cikin kaciya yana halatta a yi wa mace kaciya kenan idan ya halatta to malam tana shekara nawa ake mata kenan menene hukunci menene muhimmancin kaciya mata to e wannan hadisi na cewa idan kaciya ta taɓa kaciya lallai zai iya nuna cewa ana yi wa mata kaciya bayan dama akwai hadisin sukutu da ya ambaci kaciyar mata kuma ya ambace shi da suna da cewa ya siffanta ta da cewa karramawa ce a gare su karramawa ce ga mata ai musu kaciya har ma akwai malamai da ke siffanta kaciyar mata cewa akwai wani dan kai a gabansu wadda yake kamar bakin zakara shi ne ake cinkewa shi ake cirewa ake yankewa shi ne kaciyarsu gaba da ake cire shi kenan su waɗanda aikinsu ne sun san shi rawu ta gona da iri a je a yanke mata gaba yawwa dan kai ne haka kamar bakin zakara suka ce kamar bakin zakara dan nan ce suka ce da ban sani ake cirewa